إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندكي نقول كركدا بنن دمغرم جمهورية النجر يومنا ثلاثة hudu ga wata na rajab hijira shekara biyu, wanda ya dace da sha shida ga watan biyu shekara ɗaya. Allah mana jagoranci muna cikin littafin bulon mara muna darasi na yau za mu darasi na hamsin da bakwai insha Allah darasi na hamsin da bakwai za mu tashi babu sadakatar tattawar mun kare sadaka ta zakka ta kayan gona da dabbobi da kudi da wannan bayani ya gabata bashin gwalgwado na mai san sanin abin dalla-dalla sai koma shirinmu na baya za mu tashi hadisin abi huraira ya ce ana abi huraira ta radiyar annin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙal saba'atun yuzullihumullahu fi zillihi yau la zilla illa zillu ya kawo hujja da wannan hadisi wanda bukhari ya ka musulmi ya roto shi daga sun zo da shi cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun zulhumullahu fi zili mutane bakwai Allah na musu inuwa Allah na musu inuwa a cikin inuwar shi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa cewa da bada inuwa ce ta al'arshin Allah sai ta yi fa zakara al-haditha sai ya ambaci hadisin to hadisin a nan ya ambaci matsala aka ce mutane ɗaya cikin bakwai ya ambata kuma mutum bakwai ya ce mutane bakwai allah na musu inuwa a wannan inuwa ta wunin kiyama ranar da babu wata inuwa inuwa ta allah akwai imamun adin shugaba adali da shafin shafi ibadatullah da matashi da ya tashi ma cikin ibadar Allah ya tashi ba daga baban da bai gyara damun cikin ibadar Allah ya tashi da warajulun kalubun malakun bil masaji da mutumin da zuciya shi take ratai da masallaci ma'anan ma dai huta iya tunanin lokacin sallah ya koma ibadar Allah zuciya dai ba ta rabuwa da masallaci ya ce wa rajulani ta haɓa filla ishtama alai ta faraka alai da mutane guda biyu wanda suka yi soyayya don Allah kuma suka rabu a kan haka nan suna soyayya don Allah ya ce wa rajulun ta fi maratu za ta hasunan wa jama'a da mutumin da mata kyakkyawa da kwalliya ta nema da aikin banza faƙalin ya hafula ya ce ina tsoron Allah ma'ana tsoron Allah ya hana shi wannan aikin banza kaga biyar kenan ko sai wa rajulun zakara la khalil fa fatta ainahu da mutumin da shi daya ya ambaci tana Allah ya tana girman Allah idan su kwaro da hawaye wannan su ne mutane shida sai na nan ya kawo rajulun na ɗayan ne ya kawo rajulun ta sarka sarkatar fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu a cikin bakon kenan nan da muna mas'ala ce ta sadaka kenan ya kawo maganar sadaka muhimmancin sadaka tana sabbaba amma inuwa da inuwa da ashe gobe kiyama Allah mai gobe kiyama yace mutumin da ya sadaka kuma ya koye wannan sadaka har hannun hagun bai san ba abin da dama ta bada karin magana ne na sadaka ta ta koye wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya kawo Muslim ya kawo kaga wannan ababe ne wanda suna iya gamuwa ga mutum guda sukan iya rabuwa shi dai duka wannan bakon wanda aka jero wanda ya siffata ɗaya daga cikinsu zai samu wannan inuwa duk wanda ya samu siffantar wani siffofin guda a cikin bakon wannan ba ya gama gaba ɗaya ba ya basu gamuwa gaba ɗaya suna hada gamuwa gaba ɗaya shugabancin kai kai adalci kuma yakan yi wani daga baya ma ya fahimci addini iya kurce bai gane bai daga baya gane kaga wannan kaga ta wuce shi kuma kaga yana iya zama mutumin wanda yake kula da masallacin ko zuciya tana ta da masallaci da kuma soyayya don Allah a hada akai a raba akai da kuma aka yi mugun ka tarmatar nema aikin banza ka kiya kuma da tana Allah kai kadai ka kwararar da hawaye ne daga cikin ayyuka na magabata za su keɓance kansu cikin wani lokaci balle cikin dare su rinka tunanin rayuwarsu abinda suka aikata ayyuka da suke na kwarai na kare ne a kara wurin tuba ne a tuba suna da diba binciken rayuwarsu ta yau da kullum da ina ne makoma wannan da yawa cikin iya cikin aikin magabata kuma abinda ke taimaka ma mutum shirya lahirar shi kullum karka zama kana tunawa kana tuna irin abin da yake gabanka da kake ciki a wani hali kake ciki yanzu kuma inda misali yau Allah zai kaddara lokaci yayi wani shirye kai wannan zama ka tuna Allah ka tuna hukuncin Allah kai daya iya baka damar samun bin dokokin Allah da shirin gobe kiyama wannan ruwa da makaranta ta mutane bakwai wanda Allah ke ma inuwa inuwar shi gobe kiyama su ne ba mun zo su sai da ya ce wannan ruwa ce da ya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في زل صدقته حتى يفصل بين الناس كون mutum gobe kiyama yana alƙashin sadakar shi har a yi hukunci tsakanin bayi ka kenan inuwa sadaka ma tana sababa samun inuwa a gobe kiyama na ce bakin girman inuwarka bakin girman yawan sadakarka wannan ruwa da ta tabbata wa ana abi wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala urin kasahu la min khudri al-janna wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thaman al-janna وأيما مسلم سقى مسلما على زمع سقاه الله من رحيق المختوم يتروى أبو داود وفي سنده لين أبو داود يقرواي أما أقوروني أتكين سنده abin da yake ma'anar hadisin dai cewa abu sa'ad da kudu yake bar labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma musulmin kasa kasa musulman sauban ala'urin duk musulmin da ya tuwatar da wani musulmi a kan tsireci kamar ya sutura to kai kuma wanda haka kin kasawun lahu min kudul janna Allah zai tuwatar da shi zai sami kenan tsanwayen kaya na aljanna wa ai ma musulmin a ta'a musulman a ju'in duk musulmin da ya ciyar da musulmi a kan iya yunwa a ta'amahu Allah min samarjin Allah zai ciyar da wannan musulmin da itacen aljanna wa ayyuma musulmin saka musulman ala zama'in saqahu Allahu min rihiqil makhatum kuma duk musulmin da ya shayar da musulmi akan kishirwa kai ma Allah zai shayar da kai daga wannan zum wannan wannan giya ta lahira wadda take giya ce daga cikin giyoyin lahira na da aljanna kai na aljanna wadda take kamshi to wannan bangaren isnadi hadisi yana da rauni illa abin da ya kawo wannan kuma na mai daban amma dai hadisin yana da rauni wajen isnadi وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وبدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن زهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنيه الله متفق عليه واللفظ للبخاري وانا رواة حكيم بن هزام حكيم بن هزام ya ba da labarin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya hannu na sama khairun min al-sufla yayi hannu na kasa kenan hannu mai badawa yayi hannu mai karba yace abu da bi man ta'ul ka hara abinka da wanda yaunin shi ke kanka kenan za ka fara kashe kudi ko taimakawa ko dukiyarka wanda yake farkon wajibi kanka ya ce wa khairu sadaqati ma kan an zahara gina kuma hiye sadaka wadda aka yi ta bayan wadata kai ka wadatu kuma ka bada abin da yake kamar bukata ka wa man yasta'fif yafahu Allah duk wanda ya kame daga roƙo kare mutunci to Allah zai bashi damar kamewar yana zai mishi zai bashi damar wadatar da ba zai roƙon ba inda ka kame ba kame da roƙo sana'a ba eh ka kame da magana kare mutunci wa man sagana ibnu ibnu Allah duk wanda ya wadatar abin da ke hannun Allah kuma shi ma Allah zai wadatar da shi wannan me ka magana nan magana sadaka ta bayan bukata kuma da kamewa ka kame Allah ya baka damar kamewar na akwai hana bijirar da kai wajen roƙo me da roƙo sana'a me da roƙo abin ne da kullum wannan shine yake magana anan in dai ka kama daga roƙon Allah zai ba kare abin da kare mutuncin da kai masha Allah wani shi ne kwanan shi ne hakim bin zamani lokacin da ya musulunta ya ce har rasulullah na yanka dabbobi da ke mutum da alkhairi mai dukiya ya yanka dabba ɗari da ƙumi don ka fi sabi ka to kayan mai musulunta ya ce ya rasulullah to yanzu yaya abin da na yi kayan musulunci na yanka dabbobi na sadaka yace asalamta ala ma aslamta min khair ya hakki ka musulunta akan abin da ka aikata wancan na alkhairi yanzu iya na amizanin ka ta wannan aka ce kenan mutum hata da aka ce magana wanda ya kawurce aikin shi ya ɓaci idan ka mutu ne baka tuba ba wanda ya rida ne ya koma ya tuba ba ma na mutu da tuba amma idan Allah subhanahu wataala ya magana akan wasu wasu suka tuba ta illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubdillu sa'atun kana kafur rahimako to da Allah iya maganar wanda suka tuba kun ba Allah jero maganar kisa maganar zina ya kawo wannan magana sai wanda suka tuba suka yi aiki aiki na kwarai sai Allah ta fa ulaika yubdillu sa'atun hasanat Allah iya canza mummuna da kuma lada to na ga dama aikin kwarai ne aka yi sai ta kenan idan mutum ya aikin alkhairi kayan musulunta in Allah sa ya mutu kayan mutuwa ya tuba ya kuma ga Allah abin da yawancin na da za a sa cikin mizan aikin shi Allah bai turta ɗakin bawa matuƙa yara musulunci Allah bai lakadar mana bai bai bari shakan ka yi aikin banza ba aikin banza ba aikin Allah ba wani banza ba da banza a kai asara na duniya za ka yi asara wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah ayu sadaqat afdal qala juhudul muqil kuma da iman ta'ud ni magana aikin Allah ba aikin manza ba tabewa amma aikin dan adam an ka ba yau a cikin mutanen duniya imanu mai kudi ne kuke mu'amala da shi ko wani shugaba ne kuke mu'amala da shi ke sanka tun dai wani wanda kuke mu'amala zai yi diyan da yake son ka kuke mu'amala ka kashe kan gaba yan balle yau da ake maganar siyasa ku ne yan hidima ku je ku dawo ku kawo komi ku kawo na siyasar ɗaya rana wani in ya kewa ya bata ka shike nan kai da shi ka kare ka sha halar banza kuma ka zama banza cikin siyasar haka ake ba nawa da yawa aka yi haka nan to shi Allah ba amma Allah na ɗaya ba amma ba zuwa wajen Allah a sare ka a gama ka da Allah a ce Allah bawan kawa ne ya kaza ka tsayin da ake wa mutane na duniya kamar su shugabannin duniya ko masarar duniya za a ji a gama karsu amma an ba ƙarya ma a mashahadi wata konin zargi ma shigo dai ko da shi kenan kayan wahala duk abin da ka mai kame a banza amma shi Allah da abin da kai baka tabewa in dai kai dan shirka mishi to shi ya sani bayan kai mai labari ba kun baka ashin banza baka ashin kware a ce mai Allah ake wannan ake a zuga ka a abin da kai Allah zai saka maka aikin duniya ake aikin banza to a wannan ruwayar ta Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa wani ya zo ce ya rasu ya manzan Allah ya rasu ranta ayi sadaka ta afadar a sadaka wacce ta yi domin sahabai kullum suna tambaya aiki wanne yi wanne yi za ka saba da mu a zaman da mutum kullum nema yake kullum shi yayin da su sahabai aiki man nema suke aiki na kwarema wanne ne yi suna nema fadariya kullum wanne ne yi kan an ce ma wani farilla ce ma ma ka ce ya ko dai farilla musabi ce ko ya gane musabi musabi ga rage wa ƙarshen abin da ga na mutum ya neman farilla ko musabi kenan iya so dan samu saukin abin an ci haramu ne to tare mun haramci na karhanci ko wane ne makaruhi ne kuma iya neman goyi shi din neman hanya ta tilbewa dan iya neman makaruhi ne ko haramci ne in haramci ne an tare ku gaban an ce yana abin muke kun kai sadaka lutun sahabbai babu wannan magana wannan mustahabi ne wannan wane ne dukurin an an ci ayi zai sahabbai su wannan an ce ba yi kurin ba yi wani maganin karanci wani karanci ne na karanci ne na wane ne na wani haramci ne ba ruwansu annabi shi ba a yi kurin ba yi ya ce a yi kurin yi za a yi tun abu daga baya duk da wani abu ne yan wana kana masaloli kan ibada wajen gyara ibada kuwa amma gaskiyar magana kurin abu in ya zo na umarni kun kai wani binciken ƙarfi shi don hanya ce ta rauni kakka baka kira maka yabi maka yabi maka dan ba kurin umarni kun kai dama kuma dama kuma Allah sallallahu an ce a kai kurin kai duk mahiyawa malamai ne suke ba mana abin jiki kamar doka ce daga Allah mustahabbi makaruhi a ce wannan wajibi ne wannan mustahabbi ne wannan ce makaruhi wannan ce haramu ne duk wannan abu ne dan adam ne wasu malamai suka zama su ce ya sau abin mataki mataki wannan malamai ne an sha ilimi kuma a dan goware abu amma ba abin da bane annabi da zo ce ga karuhi ga mustahabbi ga makaruhi ga waye ga wajibi mahiyawa kun annabi iya magana kan ibada aka san sa ababai daya daya ya ce wajibi ne inda ya zo amma mahi yawa ba zama ka za ka duk ibada kamar ta wajibi mustahabi malamai na kowa ke zama bakin gwargwaro yawa abin mataki mataki masu matsayin ya ga wani ya ce nan wajibi to da ce mustahabi kuma duk mai abin ɗaya ne abu ɗaya ne ya ga wani ya kashi a misali kan arwala wani ya kama sarrafa kurba da shakarwa kan wajibi wani ka kan mustahabi wani ka kan sunna wani ce kaza ne wani ma ce wani makaruwi ne suka bisu mun daga ta mustahabi amma wani ce makaruwi ce wani suka bisu mun daga wajen ya gani haka kenan wannan duk daga baya ne aka yi wannan tsarin wannan ilimi ya zama na kuma aka ɗan wawware amma dai kurin asali su safai kurin an ce kaza kurin na yi a yi na bari bari to nan tambaya da suke yi a sadakar wacce ce ta yi sai ya ce ba shi amsa mai tambayar da tambaya ya rasu lawa wata sadaka ce ta yi ai sadaka ta afadar a sadaka wacce ta yi ya ce judul mutum ƙoƙarin mai kaɗan nan me ake ne ƙoƙarin mai kaɗan yanzu misali na ba da ana na masa taimako ina da miliyan guda sai na ba da dala ɗari sai shiga guda shiga guda ina miliyan guda ba shiga guda wannan iya da shiga ɗari sai ba da shiga guda ka da shiga uku ba da shi kuma ayyar musa da bar allah yana nufa lada mataki zuwa mataki ko mataki daga kusa da shi da ba kalla allah lada allah bai kasa bai kasa goma da abu na kana alkhairi a kalla baka goma wani allah iya limkawa wani ishirin ɗari ɗari bakwai abinda allah ya so ya limka ne to nan kenan kana da miliyan guda ka ba da ka ba da shiga guda ɗaya da cikin dubu shiga guda a miliyan guda ɗaya cikin dubu ne wanda kuma ya da jika ya ba da shiga guda ɗaya da cikin kaga kenan kaga jikai shi ta yi jikakka ƙarfin abin don shi ƙware kenan ya hika dagewa kai da karba dubu ka ba da ɗaya shi kuma ɗari ya ba ya ba da ɗaya to na gami shiga goma ya ba da shiga guda miliyan guda ya ba da shiga guda kaga duk jika ce kenan na sabana magana a fadaliya hihikon ko ba ta ko ba ta ka akalla kun kun samu da Allah ba da amma magana wai hi ikon Allah ke lilmuka abun kokarin mai kadan kina ya hila da ya hewa da da fa da mutane ga yawanci mutum amma dai wannan limkin an yi limkawa wanda ya dage ba da a cikin abin da ya mallaka ya ba da dan gwagwabi duk kudin ɗaya ne amma yawan kudin ɗaya ne amma na diba halin kowane a cikin su sai to da ya ce mashi dunin gida kenan kokarin mai kaɗan ya ce kuma wa ba dabi wanta amma kuma in za ka yi salaka ka fara da wanda yaunin shi ke kanka nan misali a nusar da magana cewa ka fa bin mara isma an yi da mana kutu ya isan maka lahin zai halakar da kai ka tozarta wanda suke ƙarshinka gidan ka ba abinci zai ka ba duniya ba bai bai dace ba gidan ka da sana nima zai gaba almajiya waje ce ka bada a ka hara da gida ka hara da gidan iyalanka su ne mai girma haƙi a kanka to bayan ka ba su tufa a yi magana waje shi ne magana abin da kenan ka hara da wanda ya wurin shi ke kan ita ƙarƙashinka ka zama tukigin ya ke cewa sai wannan ruwa ta tabbata na da imam ahmad kawo haka guda da kuma hadisi ya tabbata sai hadisi na gaba wa anhu shi da abu huraira radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqu ku yi sadaka kan wani ne a sadaka ku yi sadaka tasaddaqu ai ta sadaka fa qala rajul sai wani a cikin sahabbai wani ya ce ya rasulullah ya manzo Allah indi dinar ina dinari guda malaka ina dinari guda ne zai da shi sai ce mishi ka saddaka bi ala nafsi ka hara da kanka aka ce da ruwan da ruwan cika kace na rijiya ko da ruwan cika kace na rijiya in ba da cikin mace na rijiya ba kenan kai mai neman ka hara da kanka yace ka hara da kanka yace indi aka to a ko nawa inda wani hali to dan naji ɗaya na hara kai to umma ko na biyu sai ce mishi ta sarƙa bi alawar da kawara kuma da ɗiyanka ɗiya da ƙasar kenan ko ya ka ba ɗiyanka ƙalin indi akar akwai wani kuma na ukuwa ta sarƙa bi alawar da duka ya ka ba mataka ke ɗiya sun gaba kan mata ku eh in ta bace ne ta gidansu ta ce an ma ba ta yi a wasa ko ya ina da shi wani gaba kai ya kace tun sai wancan bana iya garin ya zai sai kun ta gidanku ramin bayan hasa ba abu ne amma ɗaha ɗaya da shi dole ka yi amma ce ka saki maka iya ko mata yadda ta yi ƙara masu baka iya ka kasa rike ta gurin araba arama tun ka kasa amma ka ɗaya ba inda shi za ka ce magana kanka ɗanka matarka sai ya ce kuma inda ya karatu akwai wani rasulullahi inda wani bayan wannan ita ta sadaka bi ala khadimi kuma sai ɗan gidanka hajjaminka baranka sai ka fara da shi ƙal inda aka rasu da ta kowa kowa ko nawa ya ce an ta abasar da kuma kai kisan kai kisan ta kai ba na gaba da tashi kuma ya kai suke kuma yi kusa da kai mai girma haƙi a kanka shi dai wani asamai jirgin shi kenan kai shi ɗan shi matar shi kenan hajjamin shi in sa kuma saura kai kai sanin sun za ka sa su nan na iyaka ana ruwaya kamar tartibikin yauni tartibikin matakin abu nan wani zai ga cewa to ai ba ka ba magana uwaye na an ce mai tambaye ne waɗannan gare shi ko ku a su uwaye ba mun cin uwaye sauran abu shi ma'aihi yakan yi wannan babanka ne nawa ma'aiwa suka ce ɗaya ma ima arama yaka ci da mama ta ka tashi nawa aka yi ma ko nawa aka yi kenan ma ya yaro wadata mo ma'ahi ba irin na mace bane da yaro ita mace ko ta balaka kai mu zaka ce ta amma ma'ahi ida wadata babu wajibci ka ce da shi gaba daya kai da isani kai da shi isani ba magana wajibci ce da shi kai da shi da ce ida kyauta da kana da uba an bin niyyar ha niyyar wadata to wannan niyyar wadata ya ma ka kai mata ka dai ya maka baka ce da shi komai har gida baka haka ake wannan balle haka haka ake kin shi zaka ba ka ma'ahi ba shi akwai halin da ya ma baka kuma ba wajibi bane ba a wani hali a hede zaman kyautawa amma ita mace din abin ta mallaka wannan ne miji zai bata haka yaro bashi da koyar uwa har da banka dan gidan yaron ka ne shi za ka ace ka ba ka ba wayi duk da an san sanar girman haƙi a kanka sai wannan dai ruwaya ta tabbata sai hadisi na gaba dun dai nan kunnan maratibi ne kenan na mataki mataki na mahi girman haƙi ko mahi girin wanda ka ba har ya kai kasa da haka nan ya gobe kaman kai shi ne shi ka koya abin da shahi shi abin da shahi shi ne shi ya kama shi shi ne mai bata ba to kenan kai gobro ne ka fara da kanka bayan kawai wa gare gaban da ban mahaifa kuma ya ce ka tara kudin arme kuma kai maka arma sai ka tara kudin arma wa an aisha da radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه وانا رواية إمام البخاري يروي ذلك مسلم يروي عائشة رضي الله تكي بالله عائشة رضي الله عنها تكي بالله بارن شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة idan mace ta ciyar ta bada wani abu daga cikin abincin gidan mijinta kuma mata gidan ta yi sadaka da wani abu na gidan mijinta na gida sai ce kana la ajruha bima anfaqat ma ga ta gari mafsiratan amma ba da wani ba taɓanna ba ta gwada wadata ta akwai mata wanda kurin wasu za a zo ka sai ɗan mahaukanin shinkawa ne maka wata guda misali an yi biya ko da abokan kudin ka tara kasa bawon shinkawa ita wai wallahi da yawa ta haka kurin wai don gadara su ki su masu hali ne ita kwaso kilo guda ka gamta ziyara ta ba kira wani ga shinkawa su kira ku a magidansu kakana kakana albarzu ce na kuma ta na masaka kurin su ɓarɓar ne ke da mai a nan ainihin a gwada mun gida mai daudata a gwada wadda aka bafa gwada mutane za a lokacin gida mun wasu wadata ne amma ta ta shinkawa ta kilo da kilo biyu ta gida ta zai zaba ka gwada banna ce kowa sani bai so ta badan ya so ya yi zai mata guda yi mulle ya san salari ne ya ɗauko wata dama da ya ɗauko nan a wata da an biya dama kudin shinkafa kudin dawa kudin wani kudin sukari da a san haifan manyan ma'aikaci daman wannan kudin abincin wata ne kawo kaga a nan an san ɓanna ce irin bada wanda ake bada kina san bada ta banna kenan badawa daidai gudu misali an yi tuwa a gida almajiri ya bara aka dan bashi ka gani wanda aka dan raba aka dan makwabta wani abu ya kan gado wanda ya sani amma wurin kyauta dan yin abinci gaskiya da yawa suna yi ba dan Allah baki mahiya kun ko da fada bace to shi dai nan annabi sai ya ce kullum duk matar da ta bada abincin gidan mijinta garin mufsidatin ba akan banna ba kana la ajruwa tana da ladan sadaka da ta bada za ba ta lada bima anfaqat wannan bada da tana da lada wali zawjiha ajruhu bima kasab shi kuma miji iya da lada dan shi ya nemo abu shi ma da ladan shi yace wali khazin mislu zalik haka magazini mai tsaron abinci an bashi mangaza ta abinci nan cikin sai musulmi akwai lafazin da ke za magana cewa ya bayar makazin wanda za a ba shi tsaron wata mangaza ta abinci in ma ta wani mai gida ko ta daula a baka wanda ya ce idan aka kai mai talab wanda aka ba an ce ka ban kaza hadirkin da zai ba da iya jin daɗi ba tare da ya gune ba tare da kun da ya ba da iya ba da kare iyawa keta ƙyashi ma ke iyawa bai su a baka ke mai samun lada wanda ya iya mai jin daɗi ya iya mai horin cikin wani alkhairin da aka sashe don tarwa ta tafi suke ladan haka bakunan ba yawar baka bai so ko ya iya gune ya hasara ma iyayewa kenan wanda yake tsaranka dukiya wanda za a wani ya bada kuma ya bada annabi ce yadda aka ce ya bada bai rage komai ba kuma ya bada iya mai jin daɗi shi ma musu zalika za a ba shi lada kamar wanda ya sadaka shi ma ya sadaka irin na mace in ta bada a cikin dukiyar mijinta nan cikin fatul bari ya bin hajar ya kawo na hadisi ya ga masu kan wannan masaloli na mace da maganar akwai maganar wata ruwa hatacin sultan albani ta fitar da ingancin ruwayar cewa bai halitta ga mace ta tasarfi da dukiyarta ta kanta da uzurin mijinta hatta ta kanta to a ce nan kuma aka yi aka yi magana kuma in ta ba da a duki an ce nan inda yake ya kama magana cewa ɗayan bi in ma a kowane uzini wanda yake na musamman dama an san da shi dama abinda urf an san kurin a wajajenmu a irin rayuwarmu ta irin sadaka dama an san da ita dama irin sadaka dai wata ke da an san da ita gudu da gurgudu duk musa sa nan sadaka wajajenmu dan maji ya bada an fituwa ba shi ba mu ci a yi ko gani bai damuwa ya bada Allah ruwa an ciki ya zo aka zo aka ba shi bai damuwa amma ta imani inda ya ƙoho wata kwasa shinkawa ɗan yanta ta zuba ta bada ba ta bada ba in yana shinkawa shi kwashi kilo guda ta bada ya dai shi wadi amma abin da an bada ko ku iya mai hali ne ya ce ɗan wasu su ɗan wasu aka dangi wani masu ƙarfi ko dangi na ko dangi masu bukata ki basu kawai na gani na ja mata dama akwai wani uzurin mutsalaki wanda yake dama takan da shi bai damuwa mai hali ne ko akwai irin wanda shi a taimaka ma sun zo dole ba da shi bane ba amma ka a bada ta muna huce ta boye wanda aka gani za za za ka koyewa kenan in dai ta yi da uzuri da ma sananne kun bai ce baka a bada can dama ya ce ya mata kashi a barbar abinci na to na ba ta bada ba kuma ta wannan ladan amma an ce akwai dama urfi ne ko ko dama ta hanyar uzurin shi irin wannan duk da ita ta bada ba kudin shi ne amma za a bata lada a takaice za a bata ladan badawa da ta yi kuma shi ma za a bashi ladan shi nan akwai mene da kace Allah iya rahama ta Allah ga bayi aikin alheri ba kai ba kai wani ya ce ungo wannan sadaka ka ba wani kai ma ka kai kai ladan ka wannan abin da kai ma kai hanya ka aka bi duk dai ne abin kenan kenan ba ita ta ba amma wani ne ba amma ta hannun da abin ya zo shi wannan maka kun tsaro ke kun biye shi ake a wata amma ka ce inda ya bada mai jin daɗi wannan alherin da ya ta hannun shi shi ma zaba shi lada eh kuma Allah ba kwalarin shi to wannan lada da aka ce mai gida yana da lada mai magazini mai tsaron kaya ko magaza abinci iya da lada irin wannan ya ce layan kusu ba a duhun min ajar ba da sha'an wannan naka daban nata daban ba a ɗauko a ce tun da inda ba da kawai da kanka a a naka daban iya nan ita ma naka daban da tun ramata Allah ce kuna na ka ce ai na ba da kai na ya lada saboda wanda gani ma targe malada a kamar ta bada kowa sa malada eh ka ba wani ya bada shi ma samu kai maka samu haka ba kamar kita ba kake zaka ce kai kai kai kanka ka kenan nan bada wa a bada kowa yana da ladan shi kai ka bada kai da ladan ka din neman ka ne shi kuma aiki dai na alkhairi ita ma aikin ta na alkhairi Allah zai ba kowa lada kuma Allah bai taba ladan kowa bai rage ladan kowa kana kowa rashin zai taba shi wannan ruwaya muttafaqun alayh nan bukhari ya rawaito muslim ya rawaito kamar bani rahimahullah cikin fiqhin sai yake kama mas'ala cewa to da ake magana mace kun zai ga ya za ko tauye haƙin ya za a ce mace kar ta yi tasarrufi da dukiyarta ya da uzurin mijinta a kotar ruwa ya tabbatatta ita ma da annabi sallallahu ya yi kira ya kira mata akan su yi sadaka su taimaka kuma a masallaci ne wata ruwa idi ne ma ko sai hudu suna hudu zobe kwanduga suna taba dan kunne suna badawa ana musu kuma gida me ya ce gama na magana biyu an ce kenan akwai inda abin zai kama irin tasarrufi wanda ba na banna ba tunda nan sun yi da sai gida suka koma gida ba kuma nan ko da kayanta ne yau kowa san ɗabi'ar mutane yau zan sa za a nan garin misali sai mace aka kai ma mace gida cike da kayan ɗaki kaf kwamfani sai iyayen mata taka tana bin yan bikin zango da daga daru ɗin sakarci da bin da abuwa da bai dace ba wannan kayan idan aka waya ya ƙari za a rutuma ta za a rutuma mashi kwace ta ba kudin ce wani wani abuwa take dai ko take tsakin yauninka kuma ta kai ta ba ma iya kai jari kada dole ya bincike uwan ta sun sa su bincike ka ya aka kamar kayan ta kana ka kenan ko da kayan ta ne ka san ina ka sa su kai ne mas'ul akan ta a takaci kai ne mas'ul kenan mace da kawata mata tasarrufi duk kayan ki ne mace kama gado ki shine ki sai da mace da miji ki ba dan dan baban ki baki bai dace ba ai kana ne ki kama ki sai da tunare ki wannan aka ta aro miji bai labari lahi ne annabi ta bai halitta mace ta tasarrufi da dukiyarta ba ta da uzurin mijinta ba wannan iya cikin gyautar zamantakewa da mas'uliyar da Allah ya ba da miji akan matar shi kake ce kana ne sai أنا سوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلم لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من من أتصدق به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه رواه البخاري نعم abin da yake ruwayar zainab matar abdullahi bin mas'ud don cewa ta ruwaya da ta zo ta isko bilal ne a kowa ta ce kawa annabi sallama ka ce ana wata mace a kowa amma kaka ce ni ce ko ce zainab kaka ce ni ce kaka ce ni ce ya rasulullah wata tana sana ta wace zainab ce to zainab ta ce bilal ya ka nawa zai ma ƙarya ita ta ce ka a ce ita ce annabi ta ayi zainab annabi ta na ji zainab ce ayi zainab ya a zainabin wace a cikin zainab ce na da zainab a madina a madina wata zainab ce shi ya zai boye amma ya cikin zainab da ya yi boye ce wata a dafa mai tambaya bai gaya mashi a wata ce ce a cikin zainab wace ce a cikin zainab wata zainab kin ce ce ba zai bar masa rubuce gida wani kenan me fatawarta abin da ya kawata ta ce ya rasu rana in na ka amintar yau da sadaka a yau kenan wa'azi ne musu na umarnin sadaka kasu kuma mata akwai sauƙin nan da nan wa'azi ke sai daga baya sai daga baya amma dai ya eh su a nan da nan wa'azi ke shiga sai daga baya nan da nan kuma a saki amma suna sauƙin razana kenan an yi kira an yi kira a sadaka to shi da abin da kama ta zo ta tabbaci ya rasulullah salama innaka amata lam sadaka a yau ka umarnin a yi sadaka to wa kana indi hulin ina da kwandiga na zinariya ina da kwandiga na zinariya to yanzu wannan kwandigan nawa fa'arar da ana ta sadaka bi na so ina so zan yi sadaka da su kenan ya za a yi amma zan yi sadaka فزعم ابن مسعود انه ولده حق من اتفق به اليوم sai ibn mas'ud yace da shi da dan shi su yi dacewa an ba ga sai bukata kin kai waje muna bukata a gida kin kai waje sai ya kanta kenan su ma cikin su akwai mace mai wadata sama da mijinta ita mai wadata ce ta yi mijin wadata na ba za mu da yawa cikin matan sahabbai ita ce yace mata ni na yi cancanta da dan ki ba mu ta ce a sai mata daba shi ta cikin ta yi fatawa ga mata sai faƙar nabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ibn mas'ud yace ibn mas'ud ya gaskiya zaujuki wa duduki ahab man sadaka bi alaihim ai da mijinki da danki su suka yi cancanta ke masa sadaka nan bayan bayan da muka yi sadaka ka fara da wanda kusa da kai tunda miji iya bukata fara da shi miji da sun mai fusa da an sa'adu to nan wannan shi wurin da malamai suke maganganu masa'alar wannan sadaka wacce ce wasu ci a sai na fila ce wasu ci a ana ba kana kun zaka sadaka banda zakka wasu ci a har zakka ma zaka iya zaka iya mamajin mijin bai ba mata shi da kan wanda ya magana ce dangane aka ce domin shi namiji an ce bai ba mata domin ce da ta wajibi ne kenan shi sai aka ce bai ba mata zakka amma ita ta bashi ai ba bashi bane ta ce da shi ana mai daban iya sarfi yadda dama da shi sai ce kenan mace tana da zakka tana ba mu gidanta a karkashin wannan wannan magana ce dole suna ga cewa a kai ta waje shi yake amma dan aka ba mijin zakkar ta huta kenan haka da kan masala da da aka ce hawa hawa ne idan muka dauka game da mace har dan koda karami ne ai dan a wuyan uba ya ba wuyan da yake an gane ko to idan ɗauka kun kai kai da kai uban ne an ce akwai bambanci ɗa wanda yake ƙarƙashin kana ce da shi yaro ne akwai wanda yake ɗanka ne amma mazamin zaman kan shi yake da iyalan shi da komi an ce wannan idan ina cikin layin talakawa bai hana ka bashi zakka tunda shi bai cikin bai cikin wanda kake ciyar da su a gidanka zaman kan shi yake shi ma can ta kan shi yake kenan bai hana ka bashi zakka duk da ɗanka ne tunda wajibi wajibi wajibi ka ce da shi akwai mutum karami da babba to nan dai annan sallallahu ya bada muhimmancin cewa ta bada ga danta da mijinta su suka cancanta masu sadaka kuma haka aka yi ta ba su wannan sadaka ta hudda shi ne kenan sai wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه نعم رواية البخاري كان مسلم مكاو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكي تشوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يزال الرجل يسأل الناس mutum ba zai gushe ba iya roƙon mutane kurin shi roƙo ne aikin shi حتى يأتي يوم القيامة زيزو قوب القيامة وليس في وجهه مزعة لهم أهزك شيء babu nama babu nama ko daya sai kwarangal kurin nan kinaya ce siffa ce mummuna ta ya ci mutuncin kanshi kamar ya ci wani huska huskar shi na mutunci ne babu na shi ce haɗarin cewa musulunci bai yarda ba da mai da roƙo sana bai yarda ba da bara a matsayin addini a ta da bara mu wani al'adunmu ɗoka ake bara wani abu ne mai muhimmanci ma za ce maka wani cimin to bara to bara to bara kamar wani abu mai albarka haka ke al'adun wannan wato bara to ne mai albarka ake cewa kaga an mai da bara wata wata wani abu na addini wani an ce ayi so ko a rubuta maza Allah annabi ya bayani bara akan darurar ne kurum ba a mai da bara ko bara ko roƙo wannan na duniya mai da abin kai kai kuma baka musulunci bai daba da wannan tsarin bai yarda ba da ka mai da kurum roƙo ne sana'aka an halatta roƙo zamu ji bayani a gaba akan dalilai na bukata darura in ta gito ayi in ta huce a tsaya kuma shi kawo a nan da yawa zana ta abin ya kasa magantuwa na maganar almajirai ta na mutane suka laɓe suka yadda masauliya take kansu masauliya yauni da yake kan al'umma na iya da allah ya baka wajibi ka ce da ɗanka je ka yi dako ka yi waye ka yi wane ne ka ce da ɗanka ibada kai kuma wajibi ne a kanka laɓewa da ƙarƙashin makaranta dawon makaranta mutum sai iya bakwai kun sai silibi ya tura su kurin ya tura su da makaranta ya zai da wasu kurin ya rike uwa a gida su wasu wasu makaranta shi kenan ba ruwan shi cin su san su bi suke yi ba ruwan shi sai lokacin noma ya su zo gida su yi shibka su yi noma a gari a sa'a rubu kuma ku koma ba wani abu da za a gama da malamin ya zo da su wannan shi ne asalin abin da zama lalaci ka samu da yawa an kadi ba a cikin mara ko ina ka samu irin wannan wani a samu ya zama da matsubu wani a gidan giya ya wanke kan gida ko sai da giya wani barawo ɗan damara duk da wani zai bunyi wakani haka ba ko duk ba da irin da fara irin wannan sai mai damara ta wannan ne ba su abin yi wani abu ya kasa maraya kuma ga kansa ya waye a maraya ba su abin yi sai ta hanyar makaranta sai su mai da abin sana'a duk da bunyi ɗan damara ta ƙarfi katari akan samu wasu ɗaiɗaiku a samu malamai a cikinsu amma mafi yawa ana lalacewa don yana bai da babu kula shi kuna shi malam iya nan ya ga ba ruwan shi bai kame ba abinci ne ta yi ba ruwan shi da yake ciki ya ce iya kowa wanke wanke a nuri ko ya ka zaje ya wuce duk abin da ba mai sanin da yake ciki da yawa ka ba na cikin mara ka samu irin wannan kaga wannan wata masauliya ce wanda ana suka musulmi da shi ya ce musulmi ayi ka ya ya ana ana ana aibanta kullum kuma zan ta abin ma kaman ma mu ne a nan yake abin nan mona nan za a saurare ba kana ba zuwa makaranta haka ka tura yaranka haka nan kurin gani za ka tura shi gidan malami da abincin shi haka ake in makaranta ce da abincin shi har zama to kamar abin gwadawa ne ta wani ne da kuma abin abinci wala malami ne ce wallahi abin ya wakana wani ne ya ji wa'azi kirista ne irin mutanen najeriya sai zai ce malamin to malamin zai musulunta amma da alamala sai za a yi bara a yi yi mace bara a mai ya iya kai bara shi bara ce bai so kuma wallahi da gaske ki tazawwa zai musulunta amma shi rakar musulmi kurin su bara kamar na bayan addini a cikin addini bara take shi ta zai musulunta amma bara yake so a yaye mishi kai bara kenan kayan nan ya ɗauke kenan musulunci ce a bara amma shi kuma sai bara kaskanci ce don kwa a zuwa kabilu wannan muke yawa nan muke da abin ɗaukan bara busai da yawa busai don gada suka gudu kiri jeliya dun ga mutane mane masu bara yan arewa ne daga nan suke zuwa ko Nijar ko duk an gaba sabara ga buka buka su sabara ko anan arewa balle a can su bai cikin ba kana ba mai abin wannan an mai abin ka wani abu ne na kware shi kuma ba haka musulunci bai kabara ba roƙo musulunci ya zo inda darura ne kawai ana sa mutunci shi yasa na maza sai ke cewa duk wanda mutum in dai roƙo zai rika yi to zai zo hilin kiyama fuska shi babu guntun nama kan hadar abin kenan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه موزعة لحم متن أنا رواية تمام بخاري أتاك مسلم وكاوتا فتن توتر رواية تمام بخاري ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mutum ba zai gushe a wannan nasu sai makaranta ko mutum sai wa ana bi wa ana bi wa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yas man yas'al an-nasa am man yas'al an-nas amwalahum takathuran ha man yas'al an-nas man yas'al an-nas amwalahum takathuran duk wanda ya roƙi mutane ya tambaye su dukiyarsu ta kasuran don ya tara kenan masu mai da bara sana'a su tara kudi shi magana kenan fa inna ma ya sa'alu jamara eh ya sa kuce mai sa'ala mai sa'ali ne man ya sa'ali ne su kuwa sukuni wannan su asalin shi sukuni ne man ne ya sa'ali man ya sa'ali ne ta ya sa saboda akwai su gaci alu da sukuni ne man ya sa'ali ne kasara ce kasa kasara ce kasa akwai su mai wasa ala ita da kuskure yin rubuta a ku babu babu zan da mai sa'ala sun na mai ne yani to a takashin ɗan yani za a jama'a sa'ali ne an kuma babu yawan masa alami to kenan wanda ya roƙi mutane masa alin nasa a muwalin ta kasa wanda ya roƙi mutane dukiyarsu don ya tara kenan mai da roƙo mai da bara tara kuɗi kenan su jiya suka ɗoka bara ya ɗoka tara kuɗi an nasu da nan daga shi na wata ta yi bara aka ce ma'ana aka shiru ya ta shiga gwadala ya ta ɗauke to yanzu ziki ce to a cikin mata ya jiga da kudi ta haɗu jika kudin ta haɗu wani jiga goma sha biyu a ciki ta ci ta to har kwano guda daga wata da to kya kina kudin akwai kudin sayan tuwa janta mai mata na bara to kuma ta kai da ɗaukar tuwon ba ba ba ba ba da ba ka gani ka ganin roƙo ne ka bara ce ba ta ba ta bukata bara ce ta tarawa da yawa aka samu kudi da yawa gindin su kenan ko nan ko su tara tsaro wannan tsoke maka shi me me da bara sana'a ya tara kudi da bara shine hadari ne ba ka ziki bane ba yace fa inna ma yasalu jamara wannan iya roƙon kamar iya neman da kai shi yana bashi garwacin wuta ne kamar garwacin wuta ne ke ci duk amma da abu har adan abu duk zai nema dan ya tara me da abin sana'a ka tara su to kana tambaye garushin mutane ita falasta kila awon suka sir kai ka sani ko ka zama da yawa ko kaɗan ko ka ɗauki da yawa ko ka ɗauki kwalemi kaɗan da ya kuta da kake kake ɗaukar hannunka kaga nan ne duk an hana maka ga mai da bara sana'a kurin mutane haka nan shekarun jiya na wani zo nan iya neman kamar da gaske har da gatari da shi kamar da neman ne Allah aiki yake so a taimaka mishi aiki ne bai samu ba ya san bar ana yi ba cikin ce sai abu bi kira shi kuma daga sai yake abu ya so a sare mai ce shi don daga tare shi ya ce ga ice nan suka ciniki jika uku ka sanar kuka masu jika uku da wuri a wani tuko a jika uku ya ce ya amince amma za shi dawo har yi bai dawo ba kaga kenan mai da wannan gatarin yake sarar yake ya gama a tausaya mashi kenan mai dole ce kenan mai nema ne nema ne yake bi aiki da samu kai ba kai gaba shi to ya saba iya samun banza zauna hanya yanzu bai zo ba ka ko da aiki da kai a wurin gauni ne ka zama jika uku da wuri aka samu abin abin da muku abin jika uku ci da shi kun yi tsari kamar na yace yan wani yace wasu gatarin yace wasu gatarin kwalliya dawo idan ba zuwa ka gani ha gaskiya shi yasa samun sallah yana raye mutum zai zo ya yi roƙo annabi ta shi bai min nasiha ko ba shi maka mai mai mai da hankali mai shekara cin wuta ne in ka nuna roƙon kana ne kana malakan cin wuta ne ana ba shi kenan awa mutum nasiya ba da kuma saka gama ana hanawa ne ana hana bara ne a a ba su akwai mutum lalaci dalla akwai lalaci ba suke ko abin kuna zama lalaci ne mutuwar zuciya ce kuran mutuwar zuciya ce mutane suke kuran da yawa ka kan so na ga wasu basu bara ma haka basu bara kuran mutum Allah ne abin da ya ba miki wani ya zo ina ga sakin suka sai ne kan daga littiji ne da gemu da rawani da komi tab da garje ciki ai sai aka tsaya aka ce ya zo nan wajen gidansa fulani ya zo nan dan uwan shi ne ashe shi ya bai garin ya so kuma nan tawa ya Allah ya taimaka mishi aka wallahi kwatar nashi aka tsaya kudi a nan ni wallahi da sai nake sai na kula cikin mota ce mutai dan kashi nan wurin wurin gidan kar dan biya a kai shi sai na koshi a mota ta yana lawa kaman iya kaman alama ya ya ya tsaraka sai ita ita da muna neman irin ɗan dan fara kuna eh har haka karwa shi da muna neman ku bare da ce da Allah ta Allah ba da ta a yin mun ce sai mun ce ta a da muna irin wannan wata ƙarya neman taimako sai mun ce da Allah ka da Allah ka mala da kan darga mun zo daidai meri iki in magiya na tsaya fito sai ta da gode ka gani Allah ne da tije ne da komai da komai ta haka mutane sun da kaga wannan sai yasa ma mai bukatar mata kai zuwa kurin baka gani wallahi abu da yawa iya wani abu iya da yawa ya zama kurin kamar da kurin zuwa abin kurin neman kuɗi ne kurin wallahi maza kun maza da maza mata da maza kwanu ne suke zama gida ne suke wata mace ko ta da abin damana ta damana santa ta damana santa ina wannan gidan na santa can gidan ta je ta gidan ne na ado ta je tsaye ta salama ta sama ta kunta ta gidan nan ta mun shirin kun sa tsara mun marayu ne kaza kaza kaza ta ce bar Allah ka sani bago a can gida na kina kimanin bayanin lokaci da ba ha ha to ita kan to ka gani sai ka da an nan da wani sama ka bayani haka da sabakon shiri shiri ne kurum sai da abin kurum kurum sana'a kurum wallahi to la kaskanci ne amma mutane ba a ga mutane gargaji ba bai ba ba na barka kamar kai kai mai wayo ne duk kamar mai mai dabara ce to annabi ta kana cin mutane na ga mana buta kake ci ba kai ba alheri bane ba ba wani mutunci ba wani kana kai mu dabara ne kana tara kudi a banza yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan wannan shine maganar sa mai roƙon mutane dan ya tara iya roƙon iya neman wuta da hannun shi ne haka ta rage gare shi fa da su gida a rusta kasar ko ya nemi kaɗan ko da yawa ta rage gare shi rawa musulun وعن وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوه رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كيتشوى لأن يأخذ أحدكم حبله لا يوم يجي يوكو إجيش fayati hutumar da hatar ya je ɗauko kan kan ice ɗan ajiwa ya je ɗauko kan ice alazari a bayan shi ka zaka ɗauko a bayan ka fai bi a ka saida kenan kuma ka je ka ɗauki igiya ka je ka yi ice ka zo ka ɗauko a gadon bayan ka ba ma kan jaki ba ka ka gadon bayan ka ka zo ka saida fai kufa biya jawo ka kare mutuncin fuskarka ka kare fuskarka daga mutunci daga wauƙiya ka zo ba nama yace yin hakan zuwa ka yi igiya ka kai ice ka kawo ɗowa ba ka ka sai da ya yi ma alkhairi kharun lau ya yi ma alkhairi min an yasa ala na ka je karɓar mutane ya ce a ɗawa mana uku ko a baka ko ana ka duk ɗaya ko da an baka ba alheri ba ne ba ka je ka nemi kanka ya yi ma alkhairi da ka zo ka yi maula a baka ko ana ka duka ba wani alheri ta tare da kai fa ya kuffa biha wajahu فيكف بها وجهه to a kasa ai kuda yawa lafazin wani zai na haka ne kenan ka kare fuskarka aka yi da ka zuka eh kai ne ka kare fuskarka ba la bai kai ne ya yi mal khairi a to na kuma tabi ne ka zanga in wani wani lafazi ba Allah aka ce bai kuma nabiya kenan Allah ya kare maka mutum fuskarka da wannan abin da ka ji kai kenan khairun lahu yin hakan zuwa kenan kai iccen ka zo da shi yayi maka alkhairi min an yasa Allah nasa ka je ka rinka roƙon mutane jona mutane a haka amana sun ba ku sun ka duk ɗaya kenan babu alkhairi tare da zuwa kana roƙo ka je kai na kanka nemo bacin ƙarfinka yayi ma alkhairi ka je kai mola wannan ruwa ta imar bukhari ce wa samurata bin jundub wa an samurata bin jundub radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمن لا بد منه كاجة مكان wannan shi ne maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almas'alatu roƙo kaddun wani rauni ne balshe ne ya kaddu biya rajula wajen mutum ke wannan balshen a fuskar shi kamar kana kanka fuskar ka kana mata rauni ne balshe ne kake ma fuskar ka abu ɗaya ne inda zai halitta kai ya ce illa an yasa ala rajul sultanan sai inda mutum zai tambayi wani shugaba ne misali wanda duke jama'a ne shi duke kana da haƙƙi a cikinta wanda yake da haƙƙi mana ya taimaka maka kawai maka shi mana mai iko wanda yake da iko kenan mai iko ne an san duke jama'a da kanka baka ci wani haƙƙi a cikin maka aw fi amana la budda minhu ko abin da dole ne ta kama kaji kenan iyaka ne ita bara tuka tuka tukin a ci ta kare ta kure ma ne gaba daya yawan zakaranci halin sahabbai ka karanci rayuwarsu ba su ba manzan Allah kan shi sallama za a kwanaki ba a tsoron kunya ba gidan shi haka sahabbai wanda za su shiga halin talauci abincin ci ya yi wahala diba labarin abu hularar din anu wanda cayi wani lokaci saboda yunwa zai hwadi a yi tsammanin bugun aljini ne wurin jiki ne ke ita ba wani wurin jiki lahiya talakun yunwa ce ma bai ji bai da ambara a bani alƙuran har wata wata nace abin da kai mai gaya wani sun sabai suke ji ne wani roƙo ita kai yace wata ran ya zo ya tsare annabi da annabi ke wucewa wajen kan hanyar su yace iya nan abubakar ne na min da na mai ya su mai a cikin maganar sai nake so ya gane ina cikin halin yunwa amma iya ji wani tambaya abubakar abubakar ne tambaya yace abubakar bai gane komai mai gaba bai gane ni ba sai sai bai gane shi ba umar ya zo umar bai gane ba umar ma ya zo ce na mai magana mai bayanin umar ma ce ka riga da kuwa umar wuce ta yi kyale ne ta da manzo Allah ya zo da na mai magana annabi ya gari ne dariya ya ce zo zo zo zo mu tafi da biyu annabi ce zo mu tafi gida annabi ya sallama a tambaya bai tukunya an da wani abu ca an ka dan wani abu a gidan akwai dan wani abu suka ce a makwabta sun kama da madara almaniha kan a baka dabba ka kashe madara shi ma babu kin sai madara da aka mishi gidan da shi shi ma annabi sun abu wurin ce sun kasu sun yi sassana su jiya sun kasa kayan sadaci sun kasa kayan sadaci ire-iren shi sai annabi ce abu hurara ya kira yan wanka ya ce ni shuru ya ce ni ba na dole dole ce ina ga nikin amurya ta maka nikin ta maka amurya ce dan mutane dan makayin ta nikin ta maka dan madare amma annabi ce ka kira yan wanka dole da ita ne kwanan ta ce ku zo na kira ta amma ta da gaskiya da wata ta da kalin Allah na gana ni ma ta maka dan a ran shi ta kan are fadi ni mana ta maka da ta ma ta dubin gidan su aka zo annabi kuma kuma hana ni bana ba yace ba wannan sha to na akwai akwai albarka ta mu'jiza ta annabi annabi lama annabi ta wannan da madare a ba wannan sha ta sun kaza bai wannan sha ya hako shi ka koshi ya ba dan wanshi sa he da kowa sha ta wannan 70 annabi kada annabi kada abu dariya ta za banzu abu da gani yake yanzu yanzu gani kowa sha da gani yake yanzu mu ne mu sha ba ko yace ya sallallahu yace sha yace na sha na sha na sha na sha aji na aji na ta kara kara gore kara yace na sha na sha na sha yace kara ta hidin da jarsu da babu wuri kun ta da amsa kun yin shabra kun ta kare kuma kenan kaga wannan da kaza kenan kaga suna jin yin wurin maula mai da abun sana'a haka kenan halin ka kenan kenan ba na bane bane abun yabo wani mai da abun sana'a gaskiya magana Allah ta rike mu Allah kuma zo ƙarshen babu yana kama sakin sama insha Allah kuma cika kafin gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh